الله اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إذا ما manta ba muna cikin wato wannan littafi nabiyu rahma دروس وعبر سبب ما لي الدكتور محمد الثاني عمر حفظه الله تعالى إذا ما من جاب من أكين غزوة الأحزاب يأكين واتو دعاكي عدم قيوة ko kamar a ce an yakin da aka yi mata domin a tara wa annabi alaihi salatu wassalam a kaune shi daga doron kasa shine a hazafin rundunoni jama'a daban-daban shi za ƙabilu da dama sun shiga ciki domin su ga an kauda annabi alaihi salatu wassalam to mun biya shi kuma mun ji abubuwan da suka faru a cikinsa muna shafi na ɗari da tasa'in da biyu malin yake asilatin lil muraja'a مدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما اشتد عليهم الموقف wawace addu'a annabi alaihi salatu wassalam ya koyar da sahabbansa yayin da wannan matsayar ta tsananta lokacin da aka zo wurin aka tsananta ina tsammanin ba addu'a ce guda ɗaya ba ko amma ko wanda ya haddace wata ciki ba haddace malashin ba haddace ba to akwai dai addu'o'i ne waɗanda suna da muhimmanci kwarai da gaske idan mutum ya shiga wani yanayi yana yawan yi musamman yanayin damuwa Allah zai yaye masa to ga nan dai an baka amma baka haddace ba sai a yi kokarin haddace ko guda ɗaya ne wasu akwai su a cikin sunan muslim domin ka tallafa wa rayuwarka yadda ya kamata tambaya ta biyu wazkur bil ijaz wata ambata bil ijaz a takaice الدور الذي قام به نعيم بن مسعود وي إلى gudun mawadda. ko fagen da alaikum salam nu'aymu ibnu mas'ud ya taka wata irin rawa ya taka shi nu'aym nu'aym ibnu mas'ud wata irin rawa ya taka malam ya kulla wani bayani wanda ya ga wa'anta cewa cewa sun gari domin yawwa a dunkule kawai a dunkule je bai ba musulunta bai je ya haɗa faɗa a tsakanin kafirai a junansu tsakanin yahudawa da kuma kafiran ƙuraishawa a dunkule kenan na gane ka fahimci abu amma a dunkule kawai ya haɗa faɗa saboda annabi ma ya ce alharbu kuda'a ya ki dan yaudara ne to sai yake cewa sunansa nu'aymu bin mas'ud fili ka'i baina yahudi bani quraiza wa baina quraishin wa gatafan dangane da wato haɗa faɗa tsakanin banu kuraiza da kuraija da banu gaɗufan kusan akwai bawan Allah da yake tambaya satin da ya gabata cewa su banu gaɗufan ya aka yi wannan kamar yadda na faɗa yanzu yana cewa ai manyan kabilu an ce hausu da kazirajin to me kawo banu gaɗufan kamar yadda na gaya masa a banu gaɗufan kabila ce kamar yadda muka ba da misali da mu manyan kabilu guda uku ne a Najeriya su ne wazobiya su ne manyan kabilu saboda haka ba akwai kanana kuma wannan kan kasancewa kananan kasancewa manyan nan baya nufin ba wasu kabilun banda su baya nufin haka saboda haka akwai kabilu manya da kanana illa iyaka wasu malamin suna gani kamar yadda in ka karanta wata sirar za a gani suna ganin banu gadfan kabila ce daga cikin kabilin daga cikin kabilin makka amma ba ke ke hana cewa kuma akwai burbushin kabilunsa a Madina ba baya nufin haka kamar yadda yanzu in kana da Hausawa a nan kuma zaka ce wani a Southwest ba Hausawa ba Hausawa kai su nan duk inda ka ji an ce sabo a kudu to Hausawa ne a gurin sabon gari in dai ka ji an ce sabon gari kamar yadda mu an ka ji an ce sabon gari a nan kabilu ne a wajen ko da su ma a kudu in dai kana ce waje sabo ko sabon gari to hausawa ne a gurin to saboda haka sannan kuma wa quraishu tambayar da yake cewa ya haka yaji Abu Sufyan ba da ba da quraishawa a wannan haɗin gwiwa Abu Sufyan kuma ba quraishi ne saboda haka akwai su akwai quraishawa tambaya ta uku man alladhi kallafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waye annabi alayhi salatu wasalam ya dora masa bi muhimmati mutaba'ati akhbar quraish na cewa ya je ya bibiyo labarin qurayshawa ba aka dorawa wanda ya fadi limani saboda haka kai da yanzu za mu dora ma ne ce gazuwatu bani quraiba in ba mu manta ba za mu recapitulation manyan kabilu na yahuda guda uku ne a madina banu quraiza banu kainuka banu nabi haka ne da kyau banu kainuka su ne wanda aka dalilin abin da ya faru su ne suka jangwalo yaƙi hudu annabi ya kore su aka yaƙe su aka kore su haka ne ko ina so ku rike wannan domin tarihi kamar da wani malamin da yake faɗa narka shi ake a jiki kamar kinkiri da ruwa kuma wallahi rashin rike tarihi shi yake tarihi shi yake janyowa hatta masu zakin sabai suke cin karen su ba babbaka saboda baka rike tarihi ba sai a ta wasa da kai in ko ka rike tarihi ko yaya alal akalli authentic tarihi wani ba zai zo ya ce ma sai da abu ta yi mulki sannan obasanjo ya yi ba ka yadda amma rashin sani dole ka bi shi wani ya zo ya ce ma ai zamanin da a wata ya zo mulki kaza daga baya kuma Obasanjo ya zo yi ba ba mulkinsa na biyu ba na farko ko kuma ka ɗauki mai mulki ɗaya kawai ka ce ai sai da Yakubu Gawan yar aduwa ya mulki yar aduwa na biyu sannan Yakubu Gawan ya yi ana misalin shi ma kuma idan mutum ya zo gaya ma wannan in baka san tarihi ba dole ka yadda ko kuma wani ya zo ya ce maka ai wato zamanin saddaura aka yi zamanin ɗan fodiyo ai lokaci ɗaya suka yi tun da saddaura yana nan ɗan fodiyo ma yana nan saboda ya rage ka rinka ba kai gurin ba kawai gaya ma haka kuma ka yadda amma sanin tarihi shi za ina jinjina da tijan da zaka ga wanda tijan kun zauna da shi yana cewa zamanin gawan wannan fa tarihi ne zamanin wani ka ji ana baka labari tiriyan tiriyan tiriyan wallahi tarihi ne ina ma ina ma a ce yadda aka rike wannan tarihi haka mutum zai ɗauko ma tarihin wasu manyan a ce ma ko daula umawiya ma ko abbasiya a gaya ma haka a ce kaga lokacin abbasai lokacin da malik abdulmalik ibn marwan ya yi mulki kaza da kaza aka aya lokacin ne a jaji ya zo ya yi ta kaza ya ta kawai tsaban rikewa kawai to da al'umma ba za ta zama haka da ta huta to tarihi yana taimaka al'umma wajen tafiyar da abubuwan su daidai yana taimaka to ba duk kai nuka su ne abin da ya janyo faɗin sa akan me ba zai faɗa tunda na faɗa Uhudu ne me ya janyo faɗin Uhudu wata mata aka yi wa tsarara kan an yi wa wata mata tsarara wanda da Yahudi ɗaure mayafinta ta baya tana miƙewa sai sai tirifin tana yin tsiraiti shi ko wani musulmi yana gefe sai ya ɗauko ya ɗauko ya kawo mata agaji sai kashe wannan bai huda su kuma yan kabilar da suka tsohon ta a kan sai rigima ta da aka je aka yi annabi alaihi salatu wasallam ya ce a zo a yake su kuma yasa da aka kore su mun ji banu kai nuka sai banu nabe me faru da su sun warware alkawari me ya faru da su kuma an yi alkawari da su akan cewa duk lokacin da za a kawo wa annabi alaihi salatu wasalam hari ko da yan garin su ne za su yadda za su zo a yi mai haɗin gwiwa a koruwa yannan abokan gabar to wani yaƙi ne a ku dalilin su su kuma eh shi ne wanda muka gaba to ro kake ji malam mamai shi ne azab ko to saboda haka to sai ka zo tubani kurai ba an kira shi da suna gazuwa saboda annabi yana ci duk abin da aka ce gazuwa mun sha faɗa duk yakin da aka ce gazuwa to annabi na cikin yakin in kuma sariya ce ko alwa'a shi kuma aikawa yayi wa qad waqa'at hadhihi al-ghazwa ba'da ghazwati al-ahzab wannan yakin ya afku kuwa bayan yakin ahzab wa banu quraiza ihda qaba'il al-yahud fil madina su ka banu quraiza ɗaya daga cikin kabilun yahudawa ne a madina wa shaddu kufran kuma wasu ne mafi tsananin kafirci wa adawatan da kuma adawa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ga manzo kira da aminta Allah su tabbata gari kun ji abin da wala yace a wayannan kabilun guda uku ba wanda suka fi banu quraiza tsananin adawa da annabi kuma sun fi kowa kuɗi da ƙarfi dan duk makamai da ka sani a wannan lokacin su suke haɗa ki makamun ƙari dangi zuwa yi banu quraiza su suke haɗa ki kuma su ne biliyoniya sun bi wani nasir kuɗi sun bi wani kai nuka a kuɗi su banu kuraiza to shi ne ma ne yake wani haza jara a naijin shi za ya bujiro musu da malam ya jira ala ikhwanihim ina abin da bai bujiro wa ƴan uwansu ba ni kabuli yamtin kafin su amma sababu kitanihim dalilin da ya janyo ya janyo aka yake su fa huwa naqdihim al-ahd ba ne mutum su ma warware alkawarin su ne ya janyo dama ali imran ai Allah ya ta gaya mana har ma ida Allah ya ta gaya mana cewa ɗabi'a ce warware alkawari a tuno mu aya ɗaya suna da yawa ayoyin amma kamar wata aya wala abakar wata aya da yahuda suke Allah yake gaya mana cewa yahuda a bakara ba akwai na الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه To, ban da wannan ba sai wata. Wasu ma na kafihin mita kawun ko la'annahu wa ja'alna qulubahum qasiya. Sai a bakara. A bakara. Gidan kowa da akwai. Wa idza akhadna mithaqa bani Isra'ila ko su wayannan su wa Yahudawa ne ko da yake bani Isra'ila za a iya cewa daban amma ma'ida kamar wannan da Malam Muhammad suka kawo ta duk tana bayani ne akan Yahuda da irin inda suke warware alkawari. Ɗabi'a ce ba wai yanzu suka fara ba. Allah ya gaya mana cewa haka ɗabi'a take ta warware alkawari a yi da su za idan za a rika alkawari da kai kana warwarewa to shi kenan ka ɗauki ta'ada da ɗabi'a da Yahudawa. Ba alkawarin da za a yi da kai ka cika to ka ɗauko ta'ada da ɗabi'a da alkawari wato da hali na irin Yahudawa. wani yace wani ya za jira alaihim amma ta mu kitali fa huwa naqdihim al'ad wal wali al-qawlun alladhi bainahum wa bain rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tsakanin su da annabi alaihi salatu wassalam bi tahrib dangane da tahrib ko kace kwadaitarwa ko kace tuni shine at-tahrib min huyay bin ahdab daga huyay dan ahdab wa zai iya tuno min wannan oyayyu dan adab din wani irin tsarawa ya taka me ba da shi malik ci gaba dai na san me kake so ka faɗa sai in tuna ma sunan ba malik bane ci gaba shine wanda ya je yana so a yakin azab lalle yana so sai annabi alaihi salam sai wannan ya warware alkawari tsakaninsa da annabi alaihi salatu wasalam wanda suka kulla na da cewa ka ibn asad ko yana kanana ta masa haka na cewa lalle ya warware shi kuma yana ce wanda za mu zo a fa'idodi ku ji ɗabi'un yahudawa da kafin wasu zo su kasu kun san wannan mutumin shine mahaifin safiya bintu huyay wanda ya zo yi wannan zigar yukhridu al-hayya min al-mayyit wanda ya zo ta ziga shi an je an rubawo annabi a yakin azab mahaifin safiya ne shi ya rika wannan zigar cewa sai an je an jirgin wa annabi alaihi salatu wasalam mahaifin safiya binti huyai ai da ba sunanta kenan ko to ita ce binti huyai bintu ahdab bin ahdab shine sunansa ne mutum za'im banin nazir shine jagora naqib za'im mun ya faɗa jami'in da shine nukaba fi a shaddil awqat a kusa mafi tsananin lokuta harajan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dan kawai ya tilasta wa annabi alaihi salatu wa salam ala muslimi ko da a kuntata wa annabi alaihi salatu wa salam da kuma sauran musulmi yawmun kanat juyishul ahzab ranar da rundunonin ahzab suka kasance tuhasirul madina gashi nan suka tsare madina bi ashira ta'ala bi muqatil da mayaka dubu goma to annan ranar shine yazo wanda mun faɗa haɗin gwiwa ne farkon karatu na fara budewa da wannan haɗin gwiwa akai maja suka yi dan a hatarwa annabi alaihi salatu wassalam wanda ko daga wani gari kuma an zo an zo daga makka an zo daga madina shi za ka ga a kuntu biyan din a ciki wa kada arsala ilayhim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da ashabihi annabi alaihi salatu wassalam ya aika musu da wani taji na sahabbansa li ma'rifati sihhati ma qila dan ya san ingancin authenticity na abin da aka faɗa min naqdihim al-ahad dangane da warware alkawarin annabi bai bara dama Allah ta ya ayyuha alladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatasabbatu ko fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda haka haka fara yin tasabbut ka fara tabbatarwa da cewa wannan din nan da ya zo faɗi maganar nan gaskiya ya faɗa Kan daga zuwa a gaya ma magana ka hau ba daidai ba ne ka fara yin bincike domin wani abubuwan yana janyo wa mutum ya zo ya regretin ka riga ka yi abin da babu yadda za ka yi kuma ka gama faduwa to saboda haka duk lokacin da wani ya kawo magana to a bi ta da kyau za a tabbatar da authenticity dinta to shine ma ne yake cewa fa'aqadu lahu sihhata zalik bayan annabi ya aika a wuce ko gaskiya ne magana sai gumin da aka zo aka gaya mar ko magana da aka gaya masa gaskiya ne sai kawai aka je aka tabbatar da sai haka zalik wato ingancin haka falamma ada sallallahu alaihi wa sallam min gazwatil ahzab yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga yakin ahzab kuwa wa za'a silahu sai kawai ya zo ajiye makamunsa bayan ya dawo daga yakin azab sai ya zo ajiye makamunsa fa ja'ahu jibril alayhi salam sai malaika jibril abinci Allah ya tabbata gare shi ya zo masa yuballighuhu bil khuruj yana isar masa da sakon cewa ya fito ila bani quraiza a yaki bai kare ba ka fito a sai a yaki bani quraiza shi annabi har ya da gida ya ma wato ajiye makamunsa kawai sai malaika jibril ya zo ya ce masa a yaki bai kare ba fi sahihain ya zo a bukari da muslim bukari hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da sha uku sayi muslim kuma dubu ɗaya ɗari bakwai da sittin da tara ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat na na aisha ta ce lamma raja annabi sallallahu alaihi wa sallam min al-khandaq yayin da annabi alaihi salatu wa sallam ya dawo daga yakin gwalalu shine ramin da Salman al-Farisi ya bada shawara akai wa wada'a tila'a wa wada'a tila'a kawai sai ajiye makamunsa wakta tala ya shiga waka yana yin wakan na dawo jibrilu alaihi salam sai malaika jibrilu abin da Allah ya tabbata a gare shi ya zo masa fa kana yace kad wada'at silah har ka ajiye makamunka da alama tambaya har ka ajiye makamunka yace wallahi ma wada'ana ai wallahi mu ba mu ajiye namu ba induwa malaika jibrilu me za ku hararo anan ashe malaika jibrilu yayi participate a yakin azab ba yakin Uhud ne kawai da yakin Badar mala'iku suka zo a shi haka yakin Azab duk da baka da aya kuru-kuru da ta nuna haka ko amma dai ga shi kai sai hadisi ya nuna ma a yakin Azab akwai mala'ika Jibrilu yakin Azab da muna da karara da ya tashi a yakin Badar kai yakin Badar da mala'ika Jibrilu ya zo a shigar wani sahabi ya zo wani sahabi a cikin asharatul mubashiruna bil janna ba ba ku amsa ya yi ga wani sahabi ya sa jan rawani wani sahabi ne a zubairu bin al-awwab zubairu bin al-awwab shine a daman annabi alaihi salatu wasalam da kidadu bil aswad a hagunsa to ya zo ne da shiga irin ta zubairu da rawani da wane mutum to saboda haka a shi za a ana tambaya wannan mutane ne mala'iku amma wani sahabbai ne mala'iku suka yi taɓa yin shigarsu bayan suka mala'ika jibril ya taɓa zuwa a shigarsu bayan dihiyatul kalbi da aka ce annabi ya zo sau uku mala'ika jibril ya zo sau hudu a irin shigarsa kamar ni nata to bayan shi akwai wa akwai dube dube na ruwa to wannan shi zai sa ka ta tarawa za ka ce idan da ka zo ka tattauna wani hadisin ya inganta wani sahabin ma ya yi inganta cewa ya zo akan sai ka kara ka ce to uku kenan yanzu a kwakwalwata haka ake yi za ku gaba da bai suna yi daga baya sai a zo sai su rubuta littafi ce waɗanda mala'ika ya taɓa shiga su kawai sai su rubuce rubuce a kawo hadisan sai kaga ana siyarwa wannan wani karatu ne na musamman kamar yadda wani ya yi littafi akan wai waɗanda annabi ya taɓa goyawa a bayan abun hawa goyo ga shi ga su shi ma karatu ne kai kuma da haka zauna kai tunani ba za ka an taɓa ɗan amma in ka rike kawai zai ka wasa to tarawa ake a kwakwalwa yau da wane da wane da wane haccen makaranta ake yi da shi to saboda haka to shine ma ne yake cewa annabi da malaika jibril ya ce wallahi ma waka qad waza'ata silah har ka ajiye makaminka wallahi ma waza'ana ku mu wallahi ba mu ajiye namu ba fa khuruj ilayhi fito ka tafi zuwa ga banu quraiza kale dai ce fa ilahi fito ka tafi zuwa gare su bai faɗi suna ba zai ce ina zuwa kuma annabi ya tambayi malaika jibril malaika jibril ya kale yace hauna nan nan wa shara ila bani quraiza sai ya nuni zuwa ga bani quraiza ina ga yadda mubarak guri ya kawo kamar a arewacin madina suke sai nuna masa arewa yace nan za a je fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam ilayhi tunda umarni ne annabi alaihi salatu wa sallam ya fito ya tafi zuwa gare su wa sara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu ila bani quraiza annabi alaihi salatu wa sallam wato ya tafi shi ne tara subhanan ladhi asra al-isra'u shi da tafiya dare annaba ne da to salam ya tafi shi da sahabbansa zuwa ga banu quraiza wa al-ghaib ala ibn abi talib sannan ya mika raya raya shine tuta bara tambaya ha akwai da wani da dama a nan me bambanci tsakanin raya da gazuwa ga liwa raya walliwahu ai da juda yake nufi amma bai bambanta sai ta gida dai ta yaki gauriya ta gida wanda za a sa kawai a gida to sai ta ta gida wata sai ta yaki eh raya ita ce ta gurin yaki tunda yaki ya fito a nan ita kuma liwa ta gida akwai wani mai wata fahimtar wanda ta sa na'am kamar ya ba a ganin ta invisible ce kenan ba a ganin ta a gurin yaƙi ita tutar baka san tuta ce tuta alama ce ta cin nasarar maya kamanta a baya wasu kabila da haku wato wasiya ce in wannan ya mutu wannan ya gare ko ban biya ba to na alaikum salam na na ka dan kusa amma ba haka bane yadda raya abin da ake kira raya to to ita kuma liwa babu to to abin da suke cewa ita raya ita ce wacce annabi yana yakin amma sai ya ba da ita ga wato wani bangare kamar a ce muhajiru ko lansa wani bangare daban liwawu kuma inda annabi yake tsaye to a gurin ake tsaye da ita shi ne bambancin su abinda ba da suke kawo wakin liwa inda annabi yake tsaye a gurin to a gurin su liwa'u take shi za ki ce wa sahibu liwa'u alhamdi sahibu liwa'i alhamdi saboda haka alliwa duk da cewa ba wai nafsi ne kai tsaye amma malamai malaman tsira abin da suke kawowa na cewa bambancin raya da liwa shine wannan sunan ba sunan ai har uku ma ana samu akwai a ba annabi ya bawa ansar za mu biya nan gaba za ka ji a nan tarawa sai ba wa na tuta yace su ne wanda zai rike musu tuta muhajirun wani ne zai rike musu tuta ai da ana yi bare ku a yaki daya ba wai tuta ɗaya kawai ba amma yadda aka ce a yakin mota da aka yi wa sabbin ku shahada Jafar bin Abi Talib ko kuma ce Zaid bin Harisa Jafar bin Abi Talib da Abdullahi bin Rawaha to kaga wannan tuta ɗaya ce cewa in an kashe wani wani ya karba in an kashe wani wani ya karba in an kashe da karshe kan bin Walid ya karba ka fahimta da kyau ko ana iya samun tuta ɗaya wani yakin kuma ba tuta ɗaya ake fita da ita ba kowace kabila dan a gane gwargantakar su sai a ba su tuta amma dai a yanki ɗaya ne an fahimta da kyau yawwa na Eh. Alama ba wacce za ta nuna alamar cewa wannan mai yaudari ne. alama zai iya yiwa ai tun da ba nasi ba ne zai iya yiwa irin wannan ne za ka a ka'idar usulu in kana karanta usul shi za usul yana wayar da kan mutane yanzu ba ya tambaye ku me nasi me nasi na a ƙa'idar da duk duniya kamar me? Duk Ƙur'ani, duk abin da za mu karanta a Ƙur'ani da hadisi kawai na ne. Ko? Kun yarda da shi? Fara maka. Kamar me? eh wa qimu salata wa atu zaka tawili baya shiga nan yanzu na yadda da mala abubakar na cewa shi ne abin da mala ya atamidu illa ma'anan wahidan shi ne nafsi duk abin da wani ma'ana ya ɗaukan ma'ana biyu to sunan sa nafsi duk abin da baya daukan ma'ana biyu amma misalin ne wani ba kamar bi Qur'ani a to yanzu misali wasariqu wasariqatu faqdu aydiyahuma ina za a yanke da farawo da farawo ya yanke musu hannu ina za a yanke iya na za a yanke malam zani eh to ai wasu wasu yadda ɗayan bane to yanzu dai bara ina zuwa bara bugu kun ce ai wani ya ballo rigima malam murtala ya ce qur'ani da hadisi to shi kenan ga aya na ta yau wasariqu wasariqa tafarqu aydihuma na farawo da barau ya yanke hannun su ina za a yanke nan za a yanke sunan ga ba sunan sa alheri ba sunan sa alkafu kuma mala ya ba mu definition mala ya aka mido illa ma'anan wahida kaga kai ka fahimci wani abu inda nafi ne ba wata zai fahimci wani abu in ba ma'anar ba yanzu misali ba za mu ba ku misalin nafi don ku gane na Allah ya ce wa timmul hajja wal umrata lillah wa in uhsirtum fa wastaysara min al hadi fa man lam yajid ko fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum fi tilka 'asharatun akwai wani malam da ya taɓa fahimtar cewa ba goma ake nufi ba to shi ne nafi kowa ya ce yanzu ake rafin kamila nawa ne to shi ake kira nasi dan ba wanda yake da sabani a cikin ku yace ai dari ake nufi amma a aidi yau ma nan wani zai yi a ai nan kanku ne in dai za a yanke hannu sai dai a yanke nan tunda shi ne faktilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq aydiyakum to nan za a yanke kuma ba yadda za ka yi da shi to ba nasi bane zahiri ni aka canza kowanne ɗaya daga ciki ni aka an ji abin da ya zo ya bayani ba za ku baku wata formula mafi yawanci na sigi yana faɗan adadi ni aka canza ba wanda zai zo ya tsaya ana nufin goma ni aka canza kawai a ni aka canza guda na ɗari shi ma na ne amma da annabi ya ce annaba ne sa to sallam ya ce zakatul janini zakatul ummi addin risala ko wai yankan ɗan da yi shine yankan babarsa me fasara wannan fasara ita ce idan me ake nufi ana nufin yanzu inda zan yanka tinkiya sai ga ɗan dari ɗan tayi a cikin da yana motsi sai kawai in buku je yin ci to me ake nufi dan cikin jama'a nan ne to ya za'a da shi tambayar da nake kenan karin nama ne to ya za ka yi da shi ai ya zauna to ya za a yi da shi wasu lotsile ke to kuma annabi ya ce yankan uwar shi ne ka ji wani abu kai sai kyale ke ta wasu lotsile har ya mutu kuma ba yadda za ka yi da shi fikihu ne don fikihu ne domin wani zai iya zuwa ya ce ai zakatul janini zakati ummi ana nufin zakatul janini kamithli zakati ummi yadda ka yanka uwar haka ya kira ka yanka dan tayi domin ba nasi bane ba nasi bane hadisin zahir bi tunda gashi kowa yana da fahimtar ta kala kala ba nasi bane saboda haka yasa haka jima da wani fikihu suna gongwajewa kaji imamu shafi'i ya tafi a kan kaza imam yanzu misali jiya muna karatun guraren sujjada a Qur'ani sujudu tilawa guda nawa ne ma da Abubakar na ya hudu akwai magana nan akwai ta ita ba zan busawa ba sai kuma nawa sai kuma sha biyar sai kuma nawa sha hudu sha biyar so akwai sai kuma nawa sha ɗaya da kyau abdul saboda haka akwai sha ɗaya saboda haka sha ɗaya, sha hudu, sha biyar duk akwai su. Imam Malik ya gudun sa sujudu tilawa sha biyar ne. Wuraren sujudu tilawa. Imam Ahmad bin Hanbal a gudun sa wuraren sujudu tilawa sha hudu ne. Imam Shafi'i a gudun sa wuraren sujudu tilawa sha hudu ne. Imam Abu Hanifa sha biyar ne duka. Me Imam Abu Hanifa ya cire? Ya cire abu hanifa duka nasa ne imam ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal shi kuma da yazo sai tira guda daya cikin suratu daud suratu daud eh abuwan imam shafi'i sai tira na suratu daud ina ne gurin su jira daud malam abubakar eh yawa fastakbara rabbahu wa qara raki'an wa anaba sai shi ya ce babu shafi ya ce a ranar su jiri shi kurfi ba su jiri tilawa ba kuma ka kalla da kyau zai ga kamar haka ne ko domin ya zai man aka yi sai fadi yana mai godiya ga Allah kuma ita su jiri shi kurga ma da an zo an gaya ma abun alheri sai kai sujjada kamar da annabi a sai da ne ai ko annabi alaihi salatu wasalam cewa banu hamdan sun musulunta dalilin wa'azi da an tura Khalid bin Walid sun ki karɓar musuluncin da ya je karanta musu Qur'ani sai suka musulunta sai na Ali kira kamar da Barawo dan Azib yake faɗa saboda haka sai ana annabi ya sauri ya ta sai da Ali ya sauri ya turowa annabi wasiƙa cewa sun musulunta shi kuma da saboda murna ana karanta shi fadi ya sujjada saboda murna cewa sun musulunta kaga wannan sujudu shukuri to shi a gurin Imam Shafi'i ko ina za a fita da amma ban da nan shi kuma imamu Ahmad bin Hanbal yace za a yi ko ina amma ban da wata sura ce take da gurare biyu da ake sujjada haji alam tara anna la yazilu lahu wa fi samawati da kuma ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alu al-khayra la'allakum to saboda haka shi wannan tabi'in a gurin Imam Ahmad ba yin sujjada a cikin ba za a yi sujjada babu sujudu tilawa ba amma sauran guraren duka za a shi kuma Imam Malik da ya zo sai ce wannan ta ƙarshen ƙarshen haddin nan ba ita da kuma guda ukun mufassar ayoyin da ke ayoyin da ke mufassar dama Qur'ani ya kasu gida ayoyin da sun kasu gida uku ko addiwan addiun al-mufassar ko ba haka ba surori guda bakwai su ne diwan daga Fatiha ko kace daga Bakara zuwa kan Yunus a kasa adam malamai idan ka sa har Yunus ko misali idan wasu kuma suke ba Yunus kawai amfani da tauba to sau da haka su ne wanda annabi yake cewa an ka iya su ka haddace su ka san ma'anar su ka zama malami yanzu wani akam da ka sani sun kusa wayannan surorin sau da haka sai sai yake to sannan ga albirun masu ayoyi ɗari ga mufassal su kuma suna fara ne a wani suratin min al-mufassali al-hujurat daga suratul hujurat zuwa kan sura mufassal su kuma mufassal ta kafi gida uku akwai diwan akwai ausat akwai kita su to da haka ba wannan muke magana ba sai ce to duk ayat da ta zo ta sujjada in dai al-mufassal take to za ta sujjada wani imam malik kamar wata sura suratul najmi wasjudu lillahi wa'budu a gurin imam malik ba za a masa sujjada ba suratul inshiqaq wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun ba za a sujjada ba suratul alaq ko da me ka jadda ba kalla la tudi'u wasjud waqtari to da haka ba za a sujjada ba ra'ayin imam malik kenan guri sha daya da na ana fara wannan daga me ake kiransa ana fara sujjada sujudu tilawa daga aya daga suratul a'raf duk malamai sun hada aya ta karshe innal ladina yastakbiruna ko tun daga nan wato zuwa ka zuwa kan suratul alaq shine guraren sujudu tilawa to me yasa aka samu wannan sabani saboda ba nasi bane kisa kowa yake da fahimtar kuma dole ka kyale shi inda nan kan yi duba wanda zai zo ya sabani dole kowa haka ne to saboda haka duk abin da kaji ana sabani a kansa a cikin kaka yi rigima da wani ba nasi bane don wasu muna ɗauka cewa an ce da mutum ya zo ya magana sai a ce me nasi ina nasi inda zai ya ga dawa zai tsaya ya sha ya sha kunu ya ce me to me nasi kai me nasi yana cewa me nasi gumi za ka fare domin nasi an samo shi ne wato daga minasatil arus minasta wai ka raga amarya wajen da san yadda ake yi idan amarya in aka daura mata aure sai a daura ta akan doki sai a ta yawo da akan karaga kai ko doki ko na ba ta yawo da ita har a kasashen hausa da ai ame wanda daura amarya doki ta kadai wanda ta an zo sai an gaya ma cewa wannan sai amarya ba sai an gaya to shi ba nasi ba sai an gaya ma wannan ne nasi ba daga wannan ma'anar aka samu nasi yadda cewa ba sai an yi wa mutum bayanin cewa ga amarya ba to shi ba nasi ba sai an gaya ma wannan nasi ba ne ba shi da wata ma'ana an ba wannan ba shine nasi wallahi tallahi lokacin da wani malamin ya zo yana yin wannan nasi gaskiya mun makara ba zai karatu ba dan baka fahimci irin wayannan alatin ba halolin wallahi tallahi zaka tafi dumbu da ba kawai burutsa zaka rike shi za nake ganin da sauran mu har yanzu kawai dai karambani muke Allah ya kamata mu dage mu yi karatu bi ma'anar kalima sosai kuwa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a wato lallai mu kiyaye nasi daban zahir daban to shine ma da yake cewa mun cinye lokacin dole mun dan amfana to sai ma da yake cewa wa tara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إلى بني قريظة وعاد راية على ابن أبو علي بن أبي طالب raya aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala an sai annabi ya mika wannan raya din tuta zuwa ga sayyidina ali Allah ya madaukakin sarki ya tara masa yadda to shine yake cewa kuma wa takhlafu ala al-madina ibnu umma maktum sai annabi alayhi salatu wasalam ya bar ibnu umma maktum a madina shine wa abdullahi ibnu umma maktum wanda wato annabi da ya gani zai ce ma da lada wanda Allah ya zarge ni a kansa a wata dura abasa wata walla an ja'ahu al'ama shine abdullahi ibnu umma maktum shi ta kaga anan kana da fikihu za ka gane cewa aje ana iya bin makawo sallah ashe za a iya bin makafi sallah da akwai wanda suke kawo wayannan to da mai iziya yace makaruhi ne ko ko abin da ya kawa da haka to amma ni babu wani zancen karanci ga ibnu ummu maktum ya ya ja sallah ko yawanci malaman duniya yanzu za ga makafi ne mafi yawancin malaman duniya su ali kekin nan da yake hudu ba ta arfa makawo ne bin ba makawo ne za ka yanzu wata baiwa da Allah ya mutu malamai ne zaka kunai Allah ya mutu baiwa waɗanda in suka rike abu akwai wani tsoho da ake gaya mana makawo ne a garin nan cewa in dai kuka gaisa sau ɗaya ka ce wa sunan ka wani ko bayan shekara goma ka zo in kana yin magana zai ce wannan ai wani ne wallahi kana magana zai ce wannan wani ne kuma mun san akwai wani dattijo da da nake gani wanda zai ko yana na hayan za ga gyaran cikin dinki makawo ne amma cikin dinki yake gyara kuma an yarda da cewa gwani ne wajen gyara ya iya gyaran cikin dinki wannan hikima ta Allah wa zai haka saboda haka wannan shine shine wa taqlaba ala al-madina ibnu ummi maktum radiyallahu ta'ala anhu wa hasara bani quraiza aka bar ibn ummu maktum a madina tsawon kwana sha a wato a madina kai yana yin wa mutane liban wa hasara bani quraiza kamsan wa na laila annabi ali da ya islam ya zo ya kewaye yahuda bani quraiza aka tare su tsawon kwana 25 walamma tadda alaihim alhisab yayin da tsanantawa ta tsarewar ta tsananta a gare su arada alaihim ra'isu sai shugabansu ya bujiro musu da Ka'ab ibn Asad kenan ya bujiro musu da salata tisal ta'adodi halaye guda uku na farko yace imani muslimu ko dai ku miƙa wuya wa yadkhulu ma Muhammadin fi dini ku je ku ta shiga tare da Annabi Muhammad ku shiga addinin Annabi Muhammad kawai sai kenan wa imma an yuqtalu zarariyahu wa yakhruju ilayhi bisuyuf muslatatan wai ma an yaqtulu zarariyahu ko kuma wato su kashe ƴaƴayensu wa yakhruju ilayhi bisuyu kun gane ko su yahuda ai suna da yaya ko dai su kashe ƴaƴan kawai da kansu eh wa yakhruju ilayhi bisuyu bi mutlatatan sannan su fita da takobunan su mutlatatan wato a zare yunadi dunahu hatta yasfaru bihi ta afka masa dan su nasara a kansa aw yuqtadu an akhirih ko kuma a zo a kaje su gaba ɗayan su kun ga shawara yake bayarwa cewa in muka kauda ƴaƴan mu yanzu ai kowa ya suka kowa dole kowa ya zaraukar da kansa da ba dan su za mu zo duk ma abin da na yi tausaya musu muke muke jin cewa bai kamata mu tsaya a haka ba kawai mu yi ƙoƙari kuma ga mun kubutar da su wai ma an ya hadimu ala muhammad ko kuma ku kai wa muhammad hari alhujum shine kai hari wa tabihi da sahabbansa yau mutawuki ranar asabar li'annahum qad amanu domin sun imani cewa an yuqatiluhum fihi na cewa za su yaƙe su a wannan rana sahabau alayhi suka ki amsa ba su yahuda babu alayya an yujibu ila wahidatin min wannan suka ji amsa ba ɗaya daga cikin wayannan ta ce sam ba za ta amsa ko ɗaya ba fa arsala ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa sallam ya aika musu abu lubaba abu lubaba ta ibn al-mundir ya aika musu abu lubaba ibn al-mundir radiyallahu ta'ala anhu hina dalabu yastajirunahu yayin da suka neme shi suna neman shawararsa falamma ra'u yayin da banu quraiza yahuda banu quraiza suka ga abu lubaba suna ganin sa kamu sai suka miƙe fi wasihi suka fuskance shi ya bukuna suna ta kuka wa qalu suka ce ya abu lubaba ya kai abu lubaba kai ba narana tarana me kake gani akan mu annan zila ala hukumi muhammad me kake ganin za mu sauka akan hukunci annabi Muhammad wani irin hukunci annabi Muhammad zai yanke mana shine tambayar da suka yi kana bi ce na zai ce kwarai kuwa shi kuma kun ga musulmi ne amintacce ne annabi ya tura shi ya je cikin su wa kana ila halqihi kawai sai nuni zuwa ga makobaransa ya kule yana cewa innahu zabah sai muka haka annabi ya tura shi a matsayin ya je a matsayin abu ce kada ya haife shi shi kuma da ya je sai ke tunanin kada ya gaya musu sirrin annabi amma tunda suna da alaka akwai uwansa a cikin su sai ya musu haka ya nuna da hannunsa wallahi di yanka ku za'i innahu zaba yana nufin yanka ku za'i ثم علم من قوله nan da gaggawa kuma sai ya gano cewa kai annahu qad khana Allah wa rasulahu ai gaya mutum da ya haka ya ahinta Allah da manzonsa domin ba a tura ke zai gaya mutum me za a yi musu ba ba ma za a na waje nan da nan sai ya tafi wato ya fuskanci Madina wa lam yarji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ki koma gurin Annabi alaihi salatu wasallam ata atal masjida a sai da je masallaci wara bada nafsahu bi sariyatin fi yana zuwa sai samu dirka irin fila na cikin masallaci sai ya daura kansa kawai yana shiga masallacin ya ɗaura kan saboda ya san yayi ha'inci wa alafa Allah ya kullahu ya rantsi cewa wallahi ba bai kwace illa rasulullah in ba annabi ba shi ya ya yi kyauta ba amma babu wanda ya zai kwace sai annabi tsare yace oke biyadihi kuma da hannunsa wa Allah ya kula afi bani quraiza kuma yace wallahi ba zai shiga kasar bani quraiza ba kadan babu daga zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya samu wannan labarin kana zai ce da uhu ku kyale ki hatta ya tuba Allahu alaihi din ne daura kansa da bi daura kansa bane ya zo to sai a nemo ta mafitar ya daura kansa ya rantsi ku kyale ki har sai Allah ya tafi dubarsa kamar yadda aka yi wa Ka'ab ibn Malik da Hilal bin Umayya da bin Murad ibn Rabi'a a yakin Tabuka saboda haka sai annabi ya ce ku rabu da shi hatta ya tuba Allahu alai har sai Allah ya karɓi tubansa thumma taba Allahu alai ana nan ana ranka sai Allah ya karɓi tuban wa hallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi yadi annabi alaihi salatu wa salam ya kwance shi da hannunsa abin da ya faru ummu salama ta ta fara jin aya ta sauka Allah ya yafewa Abu Lubaba sai ta tauri ta liku ta koban masallaci da ta samu a ta tana zuwa ta ce Allah ya yafewa kai Abu Lubaba sahabban da suke gefe na za haka aka rika gudu aka yi kansa za a kwance shi duk wanda ya zo sai wallahi ba za kwance ni ba annabi ne zai kwance ya yi kwanaki wasu suka ce kwanan sa uku wasu suka ce biye da haka a kaure amma na annabi yana aika a kai mara abinci kuma annabi yana zuwa ya wuce shi domin hukunci bai sauka a kanta ba to ita ta bada ma albishir da aka zo kowa yana zuwa da albishir yana annabiwa da ya zo zai ce Allah ba za kwance ni ba sai annabi ne zai kwance saboda haka sun ma nazalat banu quraiza ba'da zalika ala hukmi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma bayan annabi ya zo ya kwance shi sai banu quraiza suka sauka a kan hukunci annabi alaihi salatu wasalam wa hukmi sa'ad bin mu'az radiyallahu ta'ala an da hukuncin sa'ad bin mu'az Allah ya kara masa ita wa kana halifahu fil jahiliya shi kuma abokin yarjejeniyarsu ne a jahiliya shi sa'ad ibn mu'az faji a bi sai aka zo da shi wa kana maridan ba shi da lafiya lam yakhruj ma'ahu bai fita tare da su bai fita yakin banu qurayza ba bai durhin saboda wani leki rauni a saba wuyo mai kanda wanda ya zame shi a yakin kanda in za ku tuna mun faɗa a baya cewa wani ya rauni a hannu ko har suka kawo hadisin da annabi yake cewa an kashe da sa firma ya bi wannan rigar annabi ya nuna wata riga a cikin sa yace na aljanna ya fi wannan rigar laushi ta addini ma to saboda haka kuma ta su ma sunan shine wanda annabi yace duk wanda aka sa inda da wanda idan ya shiga kawari kawari ba zai mace shi ba mata da kasusuwan da za ta haɗe su dawo da akai wanda akwai wanda kawari zai sassautawa to da ta annabi ma haka annabi ya faɗa inda da wannan kawari zai sassautawa ana jefa ka kawari an jefa mutum gwargwadon laifin da gwargwadon yadda kawari zai mace shi dan wasu idan kawai ya wace sai nan da nan ya haɗu sannan zai saka Allah ya kiyaye mu to shi ne annabi ya ce ina da wani da za a daga wa kafa to da ta bir ma su kamar da Allah ya faɗa wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya kamar da ya faɗa akan tsallake siraki cewa kowa sai ya tsallaka kana ala rabbika hatman hatman lazim kenan فقضية أو كنت إذا ألا يكون فيها تلك إلا هي تلك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ولو استوى لبانتي بني في ظاهر ني ما نسكي تبعاني والفتي عيني kowa zai tsallaka wani bai ba san ya tsallaka ba tunda Allah ya ce hatiman maqdiya to za ka tsallaka wani kamar walkiya wani kamar kaza domin ayar ba nasi ba to saboda haka to sai yake cewa فجيء به وكان مريضا لم يخرج معه لجره عذابه يوم الخندق فجاء راكبا على حمار sai aka ɗauko shi ga ya zo a kan jaki wa kanu ya kulu na lahu su kuma banu kuraiza suna ganin sa sai suka rika taya da shi ahatin ila mawali ka kyautatawa ko kuma wasu daga cikin sabai suka rika cewa shi ake zo ya je hukunci a kansu ka kyautatawa mawali wato mutanen da kuke da alaka da su da su ne mawali waɗanda kuke da alaka da su da fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad hakkama domin annabi alaihi salatu wasallam ya dora ka kalaman mai hukunci a kansu kaifa yuhaqqimunaka wa indahum at-taurat to saboda haka falamma akkaru alaihi yayin da wato suka haɗu suka suka a gurinsa kana jeje laqad ana lisanin Allah ta'khudhu billahi law matalai lalle lokacin sa'ad yayi wanda wato zargin mai zargi baya wato kamar ka ce shi baya tsoron zargin mai zargi yanzu tondin lokaci ne na sa'ad ibn mu'az wanda baya tsoron zargin mai zargi falamma kana zalik yayin da ya faɗa haka raja'a ba'dhum ila al-madina wa na'a ilayhim al-qawl sai wani jakin su wato ya koma zuwa ga madina ya yi wa sauran mutanen shela falamma ja ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wa hakamahu fi yayin da yaje gurin annabi alaihi salatu wa salam annabi shi kuma ya dora shi ya cewa ya je hukunci akan banu quraiza duk hukuncin da ya yanke musu da shi za a yi amfani kana je ce inni ahkumu fi shi kuma da sun ma ya ce ni ina hukunta musu ya ma'aikin Allah an yi kutalar rija duk mazajen cikin su wanda suka balaga a kawai a kashe su su da ba suna tabo na kawai sun sa akwai alkawari tsakanin su da ne tsakanin su da sa'ad bin ma'az cewa suna kan wanda za a saukar da su a kan hukuncin sa'ad bin ma'az wata su bar zuriya ƴaƴan su kuma gaba ɗaya duk wanda su balaga ba mata da yara gaba ɗaya kawai a ribace su a matsayin fursunonin yaki wasu samu lamuwa dukiyar su gaba ɗaya a raba ta wannan hukuncin bai musu daɗi ba su banu kwaraiza a karatun imamul bukari da imamul lahu ta'ala bi sahihi ana bi sa'id al-kudri radiyallahu ta'ala anhu kan nazala ahlu quraiza mutanen quraiza sun sauka ala hukumi sa'ad bin mu'az akan hukuncin sa'ad dan mu'az ba an sala annabi sallallahu alaihi wa sallam ila sa'ad saboda haka sai annabi ya aika wa sa'ad fa'udiya ala himari aka zo da shi akan jaki saboda bai da lafiya falamma da na min almasjid yayin yadda ya kusa zuwa masallacin Madina qala lil ansa sai ya ce wa mutanen Madina komo ila sayyidikum ku tashi ku je ku taro wannan hadisi yana nan a dawal mufrad tunda akwai komo alqiyamu ila ala dalil wane ne haramu a ciki alqiyamu ala wanda ya ta'addi da ila ko ala ko li wane ne ba kyau kulu kumu li ila ala wanne ne ba kyau eh umu ala shine babu kyau kaulan wahida ko umu ala sayyidikum shine babu kyau amma umu li sayyidikum ila sayyidikum bi hadisi ya zo da haka saboda haka wannan da kyau me yasa annabi yace a je a karo sa bin mu'az me dalili a hikimar hadisin saboda bai da lafiya sai an ɗauko shi ko sai an ɗauko da shi saboda haka ba laifi wani yanzu wani shugaba ya zo ko wani malamin ya zo ku je ku taro shi kuntum ne ilaihi kun miƙe ne zuwa gare shi ba alaihi ba akwai yana da kyau li da ala ka koma fadul lahi sabar shari'in al'adab al-mufarrad zaka ji bayanan da suka yi a hadisin a ciki to saboda haka to sai ma da yake cewa فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتي على عباده فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم ku tashi ku tafi zuwa ga shugabanku au khairukum ko kuma fi alkhairin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa sallam yace haula'i nazalu ala hukmi annabi yace wa'annan sun sauka ne sun yadda da hukuncin da zaka yanka zartar da akan su me za a yi mutu fa qala sai ba da amsa fa wuce ake nan take sai ke cewa abinda za mu yi naktulu muqatilatu duk mayakan su mu kashe su wa nasbi zararihi duk kuma ƴaƴan su da mata mu riwace su kawai zama fursunonin yaki kada sai ce ka zai tafihim bi hukmillah annabi ya ce lalle kai musu hukunci da hukuncin Allah wa rubama qala wani lokacin kuma wata ruwayar ko sau da yawa cewa ya yi bi hukumil malik ka yi musu hukunci da hukuncin sarki Allah wa kanu ma bai na fitu mi'a ila tabi mi'a yawan su kuwa daga wato ɗari shida ne zuwa ɗari bakwai adadin su nan wani kwarai wa hufirat lahum khanadik ya ka ja kai musu rami kan da tsadar rami fi sukil madina a kasuwar madina wa siribat ala qum suka ka biyo layi ana cire masa kai bari ku da hukuncin da aka yi musu kenan layi suka rika yowa ana cire musu kai wanda ya zo a cire kansa wanda ya zo gaba ɗayan su sun dari shida da wani abu zuwa dari bakwai nan haka aka yi musu wannan gina yana ga abin kuli ina ga nan ya kamata mu tsaya saboda sati mai zuwa bayan mun biya durusul mustafa da za kuma mu shiga gazuwatul muraiki ko kuma gazuwatul mustalik abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya ɗauki cikin sarki ya yafe mana na bara a kira sallah yanzu je mu محمد وعلى آله ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نعم، ما لم يكتب. ban fahimta ba ban ji ba tutocin da ake bayarwa a wato abin da yake faruwa a ku fahimta da kyau ba fa ko da yaushe ne ake bayar da tutoci da yawa ba yawwa wannan dai kawai na kawo ne domin ka bambance idan tutocin sun fi ɗaya to mafi yawanci za ka hikimar da yake sa annabi ya haka to idan yana so ya kara wa wasu kabilun karfin gwiwa to sai a fito a ce muhajirun ga tutar dan a ga kowa wata irin bajinta yayi an sar ma ga ta su amma ba ko da yaushe ne zake fitowa kamar yakin mu'uta da na faɗa tuta ɗaya ce cewa an kashe wanda ya rike ta wane ya zo ya rike ba wai ko da yaushe bane idan misali tuta ɗaya ce aka fito da ita idan ka kalli tsarin abin da aka zubo a karatun to mafi yawanci za ka ji an kirawo ta da liwa haka mita da kyau ko yau an kuma an kira ta da raya in ka lura da kyau to zai ga wanda ya rike ta yana can gaba annabi alaihi salatu wasalam kuma suna wani bangare shine kawai amma ba wai ana nufin kudi yakin da za a fita sai an raba tutoci ba ba haka nake nufi ba wallahu a'lam na'am ba nasi sunansa ba dalili eh wannan dalili sunansa hujja yawwa nasi daban hujja daban ka gane yawwa to wannan hujja mutum ya ce ba me dalili me hujja wannan shine hujja amma nasi in ka ce wa mutum ai ga nasi to kana da aiki shi kwarai kuwa shi sa kawai gama gari kai ɗalibin ilimi da an ce nasi in mutum ya zo misali zai ma karambari zai ka kure da ya fara magana ka ce to me nasi ai kaza ka ce da ya ce aya da hadisi ka ce ai ba nasi bane wannan ba nasi bane idan zuwa ya ba ba dama ba karatun ya zo yi ba sai ka bace ta gumi ya ba nasi wannan san ba nasi ba ka kawo ba me nasi wannan ba nasi ba ne wannan dalili hujja kenan shi za a karatun usulul fiqi qawaidul fiqi ya zama mana dole wajibi ne mu karanta an gane ko wallahu a'lam dan tayi shine ai nace ma saboda ba nasi bane duk fahimtar da imam malik ya faɗa fahimta ce mai kyau domin ba nasi bane abin da abu hanifa ya faɗa ba na fahimta ce mai kyau domin ba nasi ba ne ba za ka zo ka ce na abu hanifa ba daidai ba ne domin ba nasi ba ne a za ka gane shi a kan fahimtar ta domin shi a iya fahimtar ta ana nufin zakatul janinin zakatul ummi shi ne misali yadda aka yanka uwar haka za a yanka yar ba za ka zo ka ce masa a ai yadda aka yanka uwar ba sai an yanka yar ba domin ka yanka uwar kowa fahimtar ta ya faɗa kowa ka kyale shi duk wacce kai ta yi shi ne abin da ake so ka fahimta wato in ba nasi kamar yana ƙara nuna ma faɗin yalwar karatu ilimi faɗin yalwar ilimi shi ne abin da ake nuna ma saboda haka akan matsala ta biyu bai kamata in zo in kalli wani cewar in daga jijiyar wuya in ta rigima ba shi ne abin da ake so ka gane wallahu a'lam to idan babu wasu tambayoyin sai mu alaikum salam نعم عليكم السلام yawwa to shi ne karatun dama kawai da yaro kai je ka taro shi mai kan kai alkiyamu alaihi a tashi halatta yaɗin nan da ake yi sai ka alkiyamu alaihi ɗan ilaihi kai ka je ka karo shi wannan shi ne daidai na ai shi ne alaihi ɗin ko wannan duk duk shi ne alaihi ɗin idan mutum gani ya za a fitar da shi zai akwai a zarurar durihul ma'azura eh eh irin sani alaikum alaikum salam shi ne na gaya ma idan guri za a cutar da kai ya za ka yi don da muna tari da an zo na ginin ansel kawai sai mu zauna ana tashi yi tsove da clarion call ana ta wannan abu muna zaune to amma duk ran da ka zo wani wata zai tsaye ta za ta baka extension sai ka tashi don akan wannan wata zai ta baka wata uku kari cutar ka za a sai ka miƙe amma kana me in abun a zuciyarka in kuma ba kun da za a yi ma kai zaman ka ko kuma ba a hango ka in ka san cewa matsoraci da kai ka zauna a baya dan baya da an miƙe ba mai kai kana zaune sun miƙe suna ta waka ana ta tsalle kai kuma kana zaune shi ne kawai amma za a cutar da kai ka zama wayayyen mutum za a cutar da kai to ka tashi kana kin abun a zuciyarka domin ka san ba kyau shi ne kawai wallahu a'lam Mikdad bin al-Aswa Zubair bin al-Awwam da sai ya kin kalbi shine mana wanda malaika Jibril yake yawan zuwa ma aka ce ya zo wajen sa hudu to eh a da kamannin sa Allahumma amina Khalifa ibn Dihiya al-Kalbi ko ko Dihiya ibn Khalifa ibn al-Kalbi Khalifa ibn Dihiya al-Kalbi اللهم عاملنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع دعاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسال بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا خططها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم خذ ناسيتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم